وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوة الجمال الآخرة hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka musulmi da umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih al-hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Latif az-Zabidi ya yi ikhtisarin shi Allah ya ji kan shi da rama ya amfanar da mu abinda za mu ji a wannan littafi allah ba mu ikon yin komi saboda shi ya rabar arami za mu ci gaba da karatu a kitabu na 54 kitabu na 54 shi ne kitabu shirut kitabu shirut sunan kitabu na 54 aka ce a shirut jam'i ne na sharku sharaɗi wajen malamai na usul shi ne ma ya lazamu min adami al'adamu wala ya lazamu min wujudihi wujudun wala adamu da za ma ya lazamu min adami al'adam abinda yake zama tilas in an rasa shi to babu ibada amma samuwar shi bai samar da ibada abinda in babu shi babu ibada amma samuwar shi bai samar da ibada kaga sharɗin amsar aiki akwai ikhlasi kaga ikhlasi sharɗi ne na a amshi aikin mutum ibadar da aka yi ta babu ikhlasi kaga ba za a amshe ta ba amma samuwar ikhlasi ba aikata ba ibada kuma kaga ba zai mutum yin ikhlasi amma bai ba ibada kaga kenan wannan ba zai samar da ibada ba sharɗin sallah alwallah amma dan mutum ya yi alwala bai yi sallah ba kaga alwala ba ta sa a samu mai sallah to wannan abin shi ake ce ma kenan sharaɗi abinda inda kwai shi rashin shi a cikin ibada wadda ya zamanto sharaɗi ne a cikinta to an rasa sharaɗin wannan babu ibada malayin ce bismillahir rahmanir rahim babu shuruɗi fil mahar inda aqdin nikahi wannan babu zai bayyana mana sharɗa na sadaki a lokacin kulla armi a lokacin kulla armi kenan sadaki sharɗi ne daga sharɗa waɗanda suke da aure amma samar da sadaki bayan da kuma samuwar aure an kuma tabin amir radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqu shuruqi an tufu bihi mastalatum bil furuj daga amir ukba bin amir al-juhani dan kabila ta banu juhaina Allah kare yarda gare shi yace manzo sarasa yace abu shurut mafi cancanta sharuɗa an tufu bihi wanda za a cika da su wannan ya nuna arme sharadin shi ba guda ɗaya bane tunda ai ko da sadaki yana daga ciki to kuma dole ne akwai alwali saboda ba mai kullar sai alwali sannan koda da wannan dole a samu mai shedu tunda in babu shedu ba armai na sirri a kulla arma boye ba tare da shedu ba to kaga shi yasa yace haqqu shurut an tufu bihi mafi cancanta sharɗan da za ku cika da shi mastahalaltum bil furush wanda aka halitta aure da shi dukkanin sharaɗi wajibi ne a cika wa kullu sharɗin wajibun lil aqidi dukkanin sharaɗi wajibi ne ga wanda suka kulla sharaɗin illa shurutan halalat muharrima aw aksu sai dai sharaɗin da za a halitta abin da Allah ya haramta ko wanda za a haramta abin da Allah ya halitta to fa batilatu fa'ala ma wannan mabataccen sharaɗi amma duk sharaɗin da muka kulla tsakaninmu in dai sharaɗin wannan ba na haramun ba ne to wajibi mu cika wannan sharaɗin shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna ala shuruti musulmi suna absa sharadin da suka yi wa juna kaga ai annabi khadir alaihi salam ya gindaya ma annabi musa alaihi salam sharadda na ilimi ka gani yace to lalle in har zaka bi ni kar ka tambayi wani abu sai in ni na baka labarin wani sharadi kenan malami ne zai karantar da kai sai ce to ga sharadi makaranta ce za aka ce ga sharadi karka ce aikin banza wannan dagutun a'a wajibi ne ka cika wani ba wani dagutu sharadin ba kayan rabani to ya halitta wajibi ne cika wannan sharadi amma sharadin da ya saba ma littafin Allah wanda ya ci karo to nan gurin kuma wannan kuma kullu shartun laysa fi kitabillahi fa batil wa in mi'at shar ko da sharadi dari ne kamar sharadi na zalunci irin sharadin da aka gindaya ma barira misali ko sharadin da ya ci karo da hukuncin Allah to wannan ma kaga baya halitta wannan ana nufin sharadin da aka kulla arme kamar sharadi kaga ana kulla arme a bisa husnul ishra husnul mu'ashara wa ashruna bil ma'ruf kaga an zo kula arme ko ba a ce ba ka kare mutuncinta ka ba ta abinci tufafi kaza kaga ko da ba haɗu wannan ba ai dama an san dole yadda su arme go to wannan sharaɗin wajibi ne ya kiyaye na mu'ashara da ma'arufi kar ya takaita a haƙƙinta amma abin da ya saba ma wannan kamar ina misali a gindaya mai sharaɗin cewa to za ka mu amma ba za ka wutar ita ba daga garin nan kai angon nan ma dole ya zama ka nemi gida a nan to wannan shi ke na aka kulla tsami da an kulla da inda zai kada da matan shi in amurka zai yi ina zai je da matan shi kada su tafi can wannan tsar shi ta rage ma duk inda ya tafi garin mijinta garinta nan ba wajibi ba ne cika zai watsa musu ma da abinsu ka gani ko goma misali ya ce to mun yarda za ka arme amma ba kam arma wata ba tare da ita nan ma ya kawai ya watsar da wannan wani sharaɗi ne wanda babu abin nan cikin shi kenan duk sharaɗin da za a kulla shi wanda addini bai raba nan gurin nan ka amma ka yi armeto da sharaɗi yarinyar nan ka ga nsp take tana firme a ne yaya kuma kaga akwai rikita rikita wannan yaya za a yi ka ce a kai ba ai rikitanci yana da kyau a taimaka aika an yi kuma ka ce kai ba zai ba ka bushe mata kunne ko ka tattara ko a'a nan gurin wajibi ka ci gaba eh ai halaka ne abu kuma kayar da akai to yarinyar nan ka ga shekarar ta ce ta karshe ta akwai cina da fa baka take nema yanzu ka iya igizar su da wane ne za a dinga zuwa ba karka cewa abu bai ba ita kadai ba ta yi ba sai an gama igizar su in na yi shi ka ce eh ai babu matsala wannan daidai ne ilimi ai abin nema ne alhikmatu zalatul mu'min kayar da aka kulla to dole ka wannan abin kayar ka cika shi ba ya yi baka ce kai ni ho ban san ba wannan magani ko ki zaɓi ɗaya ko la kwalko armanki a a nan gurin ba ka yi ba abin wajibi ka cika in dai ka da halatta ne yin nata kuma kayar da aka kulla wannan to nan wajibi ka cika kenan an zo gobe na da duka hannu waya ai ita safiha ce kaga ai ba da ita ba aka kulla da manyanta aka kulla ita ba ta da wayo safiha ce zai iya mata dabara ya mata haka haka shikenan ta yaba to dole sai dai su can in saboda la'alla su sun san menene saskiya za ta samu bashari duk akwai masu wannan sai kyale ki je kin amma dai ya san abubuwan da zai ta abin nan gabaki daya san ba ta kai ba labari saboda haka da an yi shikenan watsa duk da akwai masu wannan dabara to kaga dole duk abin da ka yarda in dai halaka ne in dai halaka ne kai amma in ya ci karo da abin da ke tunan kuma shine kenan wannan fataccen sharadi kenan haƙu shurut mafi cancanta shurut sharuɗa an tuku bihi wanda za a cika da su wanda ya fi cancanta masta halittun bihi su shi duk abin da mace ta yarda ta aure ka a kan shi to shi fi cancanta ka cika wannan sharadin da aka kulla da kai sai dai in ya saba ma addini to nan kuma shi kenan sai ka watsar da shi ba ka cika shi ba sai a watsar da shi ana babu shuruɗi allati la tahillu fil hududi ko sharadan da ba ta halitta a haddi عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأضلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عصيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن أن على أن على ابن الرجم ففديت منه بمئة شاء ووليدا فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد مئة وتغريب آمن وأنا على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب آمن أقول يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت wannan babu zai bayyana mana a shirut allati la tahillu fil hududi sharuɗan da ba ta halitta a cika su in dai bangaren haddi ne mutum ne ya aikata haddi haƙƙi na shari'a to a nan gurin baya halitta a cika sharaɗin da aka yi wanda aka saba ma wancan aka saba ma dokar Allah subhanahu wataala baya halitta wannan hadisi daga Abu Hurairah da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah kare yarda a gare su annahu ma qala inna rajulan min al-arab lalle wani daga mutanen kauyuka nan ba ambata shi ba kamar da shi shi daga mubahamat musamman wanda ya zamanto abin da ya ba abin yaba ma bane yawanci akan ibhami sai a boye shine tsari na shari'a mutum yayi wani abin kumiya ba dole bai ka cewa na kaza sai ka ce wani mutum kaza in ma a gurin da za a iya ganewa ne ma to a nan gurin ma kawai kakka ambata yanzu kawai misali kowa ya san kadiyya ce sananne a unguwa sai ga wanda kuma shi tawar a kan shi yana gurin to in za ka yi nasiya ko na abu kar ka fito ka wani indijin za su gane ya zama kuma ya tashi kaga bai ba da fa'ida in kuma a garin ne kana iya sa ka don wani kai ya gane ka ce a wani gari daga garuruwa إن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذكر من زار سسم فقال يتي يا رسول الله يتي يا مايكي kaga wannan ya nuna lalle yana da gama abuta yake matun da su wadancan ragowa innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharum la yaqilu to wannan ya nuna aktharuhum wannan yana daga akallan kenan daga al-arab tunda in mutum mai ilimi ne ko kawai yake dan birni ne shi birnanci ilimi shine asalin birnanci in ma kuma a gari kake in dai ba ilimi ya dan kauye ne kai ka gani saboda haka kenan fa qala ya rasulullah yace ya ma ki Allah sallallahu alaihi wasallam an shirkallah ina maka magiya da Allah illa qadaita li bi kitabillah lalle ya rasulullah ina maka magiya ina roƙonka da Allah ina rantsuwa gare ka da Allah lalle amana shari'a da littafin Allah faƙala al-khasm kawo kitabu la al-qisas faƙala al-khasm al-akhar sai abokin husumar tashi ɗaya ce wa huwa afqahu minhu amma shi kuma ya yi shi ilimi kaga shi ma can faqihun ne wannan kuma afqahu minhu tunda shi ma kaga ya rasulullah ya ce kenan yana daga ci abin ya ce lalle a yi mini nima wa huwa afqahu minhu shine mafi fahimta da gari shi ta ya ce laƙarita ma'ana yana nema a mai hukunci da littafin Allah subhanahu wataala ma'ana da alkur'ani ya sallama ma a manzala sallam wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ka gani aw ja'ala Allahu lahunna sabila to yana neman kuma sabilin wannan a mushi shar'a a karkashin wannan fa qala al-khasm al-akhar abokin karan nashi ɗaya ya faɗi wa afqaw minhu amma shi ya yi shi fahimta yace na'am ƙwarai faɗi bai da bi kitabillah ya rasulullah a mana hukunci da littafin Allah kuma sannan ma wa a galli a bani izini ni a ban dama kaga kamar wancan shine mai ƙara kaga ni tunda shi wara magana amma sai ce wa a galli ko kuma sun zo tare ga baki ɗaya tunda suna husuma sun zo a musu shari'a faƙalar rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul to kai kin wanda ka yi shi abin nan kai kyau kenan faɗi tun da ya nemi izini sai aka ba shi dama shirin da wancan ya ta nuna ya yarda da ya jingina ma wannan magana sai ce nabni kana asifan ya ce lalle ɗana ya kasance asifan hadiri ka gani innabni kana asifan ala hada ya zamanto kuku ma'ana hadimi ga wannan fa zana bi mar'atihi sai aikata alfasha da matar shi kaga nan ita ma matar ba ambace ta ba sai ce fa zana bi mar'atihi wannan yana nuna mana hadarin saka wanda yake baligi cikin gida ba tare da shamaki ba wanda zaka gan aka ce ma wannan direba ne to sun yi gane ma juna da matar sama da mijin mu saboda in ta shigo mota ta madubin shi za ta dinga leƙa a da ta yi ana haka ana haka har ya kai in lalatacce ne dinga yaba adam shi kuma mijin bai taɓa yaba adam ka gani wallahi akwai da za ka ga wani ɗan adaidaita ma sun yi gane ma juna da ɗan adaidaitanta za ta leƙa ta duba madubi ta yi in ta zo ma shi zai ce kai gaskiya kaza ya hudu wata magana irin ta bane saboda haka in aka zo heta ne ma in ma bai ce ba wata heta ce yau baka ce ba komi kaga yau baka ce ba komi ma'ana bai yaba ba da adam to kaga hadarin in aka ce maka akwai yanda zaka sai su saka kawai matasa gina da kannin shi da hadiman shi da kowa a shiga su ne abokan hiran ta wasu ma a zamna ana kallo tare su cakuɗa da ɗiyansu da kaza ka gani kaga wannan yana da hadari mun wuce da hadisi na wancan talatatar lazina ke na awon mabit kaga yadda su ma cakudadde ne da ibn ammiha to shi kuma wannan mai aikin zane za ka ga kawai babu dangin gida babu dangin ba sai ka ɗauka kawai shi ɗan gida ne ba inda bai shiga a gida komi kuma yan sani kaga ne za ta gaya mai sirrin da ma ba wanda take gaya ba inna bani asifan ala haza fazana bi mar'ati kuma sai aikata zina da matar shi wani ukhbirtu kuma an bani labari a garinmu anna alabin rajab abinda yake kan dana jefe shi da dutse amma fafadaitu minhu bi mi'a sha sai na fanshi dana maimakin jifewa sai na nemi a sassafta sai na bada dabba ɗari wa walida da kuma baiwa guda ɗaya kamar sai aka mun tara maimakon wancan sai na nemi to a mun tara in biya tun da ina da kuɗi wani ukhbirtu anna ala bani arraja babayatu min bi mi'a sha wa walida fasaltu ahli ilmi sai kuma na tambaye ma abuta ilmi ma'ana sahabbai wanda suke bada fatawa tun zamanin manzo sallallahu kaga al-khulafa'ul arba'a tun zamanin maki suna fatawa irin su ubay ibn ka'ab irin su mu'az ibn jabal irin su zaid ibn thabit irin su sa'ad irin su abdurrahman ibn auf wannan suna fatawa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rayi to shi yasa sai ya ce kenan fasa'altu ahlal ilm sai na tambayi ma'abuta ilimi wannan yake nuna shi ahlul ilmi a ko ina alkhairi ne kuma yawan su ma alkhairi ka dauki jili na sahabbai jili na tabi'ai ka dau yadda karamcin kawai hijaz dan Allah jili na sahabbai malaman sahabbai nawa zaka dauko a nan gurin akallan kallaka kawai ka dau alamul muqayyin na ibn qayyim kaga adadin masu fatawa a sabai da tabi'ai da abin ka dauki tarihu bagdad malaman da suka shiga da wanda suka wuta da adadin mutane nawa ne a lokacin adadin malaman nawa ne kai ka dauko ma tabaqatu kawai tabaqa ta sahabbai tabaqa ta tabi'ai tabaqa ta tabaqokin ma ibn hajar kawai yayi tabaqa goma sha biyun wannan ka dauki waɗannan tabaqat din kaga adadin malaman ka dau adadin mutanen da ake hadi na lokacin kaga yawan malaman mu yanzu da ake zance ko a ce malamai sun yi aina suka yi yawa aina malaman suka yi yawa ka gani kawo harkwatar da mutane ne aina aka yi yawa duk ka ɗaudin makarantar da kake son ka ɗauka ka auna mutanen garin ka ɗauki 'yan makarantar ka zaƙulo maharatan ƙura'ani ka zaƙulo ma kai ɗaliban ilimin da suka gane ilimin guda nawa ne wanda sun san ilimin sun gane ilimin guda nawa ne misali to ka ce malamai sun tsakani da Allah ya dai ka kalla dai malami dai da ake kira da malami bayani ya dan kwana ba wanda zamu dan zauna a kawo dan magirbin ko mu dan sa abin nan ai malami wanda tsakani da Allah amsa malami ko dalibi malaki ne dan dan Allah dauko su ka gani wanda zaka kame raban gado fashe ma yana saman kujera ka fada mas'ala waccan ya bambare ma tsakani ho da Allah me can ya tambaya me can ya tsakani da Allah fa fi sabilillahi ka leka malamin da za a zo kawai waccan kadiya a jeho ta yi wannan wacce a jeho ta yi abin nan fi sabilillahi to kaga ai zancan ma ka ce malamai sun yawa aina wani malaman tukwana tsakani da Allah ana neman dalibai ma tukwana ba malamai daliban ma ake nema ba to su ka ɗau jil ɗin waɗancan haka akwai aiki ɗi su bilin kan mutum ya yi sanyin guya ka ɗauka ya an yawa aikata a ka gani kawai mu tsaya mu yi karatu mu amfanar da al'umma wallahi ana bukata kuma ka ɗauko wanda suka san addini suka fahimce kuma za su iya isar da shi a daidai wa daida ba hau hayaniya ba kuma suke da wayewa ba cikin addini suke da wayewa ta addinin suka fahimce shi tsakani da Allah abin kaga dole akwai bukatar Allah ya ce sai na tambayi to kaga wannan me yake sai nuna mana babu wazancan wani hasada da wani ganin kashi da wani wannan wa zamanin maza su ke rayuwa suke fatawa wance yana fatawa wance ne to ya ce yana tambayi ahalin ilimi aka baro ne sai suka bar labari kuma tun lokacin ke da kuwa 'yan muna malamai shi wa 'yan muna malamai ne tambaya suka bar shi can fatawai ka ji wa abin sai kuma ya tambayi ahalin ilimi ba aka baro ne sai suka bar labari annama alab ne jaddumi'a sai suka ce abin da ɗan katsa mai bulala ɗari wata garib a kuma ya kaso wajen gari shekara wa na alamar a ta haza a rajab kuma abin da yake kan matar wannan shi kuma rajam faƙalar rasulullah sassalam wallazi nafsi biyadi na rantse muku da ubangijin da raina ke hannun shi tabbatar ma Allah sifatul yad la aqdi anna bainakuma bi kitabillahi karan farko zan muku hukunci lalle lalle da littafin Allah subhanahu wataala ma'ana da abin da yazo a cikin Qur'ani wal Allah kenan qabla nasakh kafin shahiwa wannan yace alwalidatu wal ghanam raddun lalle wannan baiwa da kabada dabbobi da ka ba da wannan za a mai dama kaga duk shari'ar da hukuncin da aka yi ba na Allah ba mardudi ne ka gani raddun sau da haka wa alabunika jandumi'a tabbas abin da yake kan ɗanka tun da bai yi aure ba bulala ɗari wata gharib am da kuma kaso na shekara ɗaya sai kuma manzala sassalam ya ce ugudu ya unis ya ce ya kai unes ka yi sammako a wata ruwayar ya ce wa ma an ta ya unes fagulu wa amma an ta ya unes fagulu alamar a tiyada amma unes is sammako zuwa ga matar wannan shi ne unes bin tahak al'asilami ka gani unes bin tahak al'asilami akwai unes ibn martha ba shi ba kenan unes bin tahak al'asilami ta ni ita rafat in ta firta da bakinta ko kuma ta shaida to farcumha saboda haka ta zama muhsina kenan kawai a matarajin fagada alai aure sai je fa tarafat kuma ta itirafi in mutum mai laifi tabbatar sai dai mu sani itirafi kadai wa baya hukunta amzartan ma mutum mutum zai iya itirafi mahaukaci zai iya itirafi ya sha abin maye zai iya itirafi garkuwa aka yi da wani mutumin shi aka ce sai kayi wannan kakani to kakani duka zai iya sawa to dole bujara da yi tarafi ba ka saba a dardama mutum sai ka tsaya kayi abin da akai ka tabbatar bai ni tarafat in ta yi tarafi farji ba shi kenan fa mara biya fagada alaiha kuma ya sammako ba tarafat ta yi furci wannan ya nuna mana tsoron Allah mutane lokacin mu zara su san waɗanda da aka mara jamu ka dau alghamidiyya alganiya ka dauki ma'izu ka dauki ita imra'ata hada duk ba itirafi suke kaga ya ce asabtu haddin tahir ni ya rasulullah asabtu haddin faqim wa alayya kuma duka duka dauke su kadai ne haka zartan mahadi zamanin manzara sai saboda shi rayu wala kun bil qisas hayatu inda shari'a musulunci ba ya kace ma ba mai wuyi kai sai da mai wane ne duk wasu hukumomin wannan ma za a huta wallahi kudi zai ba wanda zai yarda yayi a zo a zartan mushi ka gani kuma mahaukata za su rabu za a samu lafiya za a samu abin kisan kai da da tsare-tsare da yake zai rabu ta'addanci ma zai rabu duwannan masu bude wuta da bindigogi sun shaka koken da wasu abubuwa sun wutar gayacin su kawai mutum yana dariya ta kashe mutane kaga don mutumin da yake da ya zo yana dariya yana kashe ai mahallin ba na wannan bane ba ko jami'in tsaron da za a sa zartar da haddi ai ba ya dariya ai bai dariya ko inda ake sa zartar da haddi zaka ga ba ya dariya ba zai iya ba ai dariya kawai tilasta ne za a yi abin ta kama ba bigiran dariya ba ne kuma wanda suke gurma ba dariya ba suke to amma an kaga mutum yana yana dariya kaga ya nuna baya cikin hankalin shi wa saboda haka fa gada ba mara biya rasula sa farjumat annabsa sai umarni farjumat ba da za a yi mutum ya sana shara musulunci kawai je saci abin wani a datsi mushi hannu saboda haka a ce mishi a baka miliyan 100 a datse ma hannu bayan raba to dan me zai je ba da za a je kwankwale ma mutum ido a hakan za a ba shi miliyan kaza a ce a kwakwale min ido ba zai raba a kwale min ido dan wannan kudin to kaga ko ba zai rabe kwale idan wani kana nan da dan aikin ka gashi ka kamar shi kana cewa ba ka raba ka je ka kashe mutum kawai a datse ka kashe ka ka je ka lahira ba ka san baya za a yi karshen taladan na kama gashi ka kamar shi ba lalle bai sa ka iya tare gada babu listiratu fil muzara na'am asif shine kuku kenan hadimi haka ce asif shine kadimi koko kenan shine asif kenan asifa ne yana hidima kenan ya zama ko ka ce boyi boyi duka dai shine abin da yake kenan wanda yake hidima kenan shine al-asif kaga ko kuma ka ce al-ajir na'am eh wannan ba ita ce ta ahlul ilmi dama ce ahlul ilmi to kaga ita ce ta dace saboda ai sahabbai ne su kuma ai ba za su yi hukunci ba sai da wannan kaji inda abin yake su hukuncinsu da abin da Allah ya ce ko a yanzu misali in aka zo aka tambayi malami fatawa aka ce menene hukuncin kaza misali mutum yaji aka mai hukunci can da wasu zo tambayin malami a baban fatawa kaga zai ce kaza to su wannan fatawar da malamin su ita ce daidai to amma ita fatawa na tsaye da haddi da ita kaga ai fatawar malami daban hukunci alƙali daban hukuncin alƙali da shi yasa zaka malamai su ce ana aiki da kaza a fatawa ka gani kenan janibin fatawa da ba hukuncin alƙali da ba menene hukuncin yanzu misali a fatawa da suka faɗi su a fatawa ya nuna tila sai an yi to amma manzana sa sa me yayi hukunci faqdi bayna na bi kitabin hukunci shi yasa kaga su suka ce to ga yanda a ka'ida a fatawar malaman ga yanda za a yi to amma za a zartar ba za a zartar ba yanzu an tambayi malami malami ya hukuncin kaza ce kaza ne me hukunci wanda ya sata hukunci wanda ya sata a musulunci sai ce datsi hannun shi bai kaga yanzu ba ka shi maka kama hannun ka datsi ka ce malai ce datsi hannun me hukuncin mutumin da ya ce ma matar shi kaza ko hukunci wannan macen sakakkiya ce me hukunci wanda sai ba da hukunci yanzu ba ka ɗauko ba hukuncin fatawar waccan kamar da ta hukunci dole kuma kaga can wajen alƙari za ka ji shi fatawa ya baka ba zancen ma ka jayo shi mutum ne mutu aka yi kaza kaza ya rabon gane shi sai malami ya baka fatawa kaza kaza ne sai ka je kadan ruwa sai ka lalaba ka je ka raba abinka ba ka zo baka ce shi malami ya fatawa ka zambe shi hukunci kuma can za ka je ka inda raba ma yi to nan kaga shi ne amma fatawa ko ka zambe shi ya baka fatawa باب الاستراط في المزارعة جد شرقي بنغرا المزارعة بنغرا تاريا شركة ننوما مزارعة موجه شيء أبايا wanda yana halitta kenan ta bangaren ayi da kaso wanda yake sananne amma ba halitta da abu majhuli an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma lamma fadaha ahlu khaybar abdullah ibn umar daga ibn umar Allah kare da gare shi ce lamma fadaha lokacin da fada a ahalu khaibar abdullahi bin umar ahalu khaibar suka balle suka gurde abdullahi bin umar alfadaku shine gurdewa mutum ko wannan din shi ake ce alfadaku kama umar khatiba su yahudu khaibar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da su aka bara musu gonaki su noma akwai shatsari da su a dinga ba su har zuwa yadda Allah mallakan musulmi ne kuma zaman su gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya kaddara sai aka yi wannan da su to kaga yana daga kuma in maslaha ta bada ake gaza a fatattake su ko za a kore su ko da lokaci za a iya kore su sai suka yi ta'addanci ga Abdullahi ibn Umar an ce yana kwance a sama sai suka tunkuro shi sai faɗo sai hannun shi ya gurbi wasu suka ce a sihiri suka mushi sai zaman toya abin da saboda yana da gona a can yankin saboda haka halibin umar radiyar lamma fada'a ala khaybar abdullahi bin umar lokacin da ala khaybar suka gurɗe abdullahi bin umar kama umar khatiban sai dina umar sai ya tsaya yana mai hutuba fa qala ya ce inna rasulullah sa amala yahud khaybar annabi sallallahu alaihi lalle yayi mu'amala ya ya kwada ya dauki kwadagon yahudu khaybar ala amwalihim absa dukiyoyinsu wa qala yace nuqirrukum ma qarra Allah za mu tabbatar da ku gwargwadon abin da Allah ya kaddara tabbatar ku wa inna abdullahi ibn umar kuma lalle abdullahi ibn umar kharaja ila mali ya huta gurin duke shi hunaka can khaibar fa udi alaihi min al-layl da darasi aka mushi ta'addanci fa fudi an yadahu wa rijla aka gurde aka balle hannun shi da kafawun shi walaysa huna walaisa lana hunaka aduwun ghairan kuma mu a khaibar ba mu da wasu makiya in ba yahuda khaibar ba sune makiyanmu hum aduwuna sune makiyanmu wa tuhmatuna kuma sune waɗanda muke zargi kaga wannan ya nuna ni aiki da karina su ba wasu makiya sune yan ada kamar misali mutum ne sai aka illanta shi a cikin makiyan shi ko angon makiyan shi kaga kenan dole akwai tuhuma mutum ne sai aka samu misali wani dama ce sai na kashe ka kuma sai aka samu mutuma a guronin inshi sai aka samu da jini a cikin shi da wasu ababe kuma ya fito daga yanki inda mutumin yake ko aka taro shi a tsaye a kan shi kuma dama ce sai na kashe ka to kaga ai dole da kwai kara'in na abin so da aka ce ban mu da mu wasu makiya kuma a can in ba su ba hum aduna wa tuhmatuna su ne makiyanmu su ne abe maktumu wa qadar ayatu ishla'ahu lalle ina ganin na shawara lalle ishla'ahu fatatakasu walaula an kataba Allah alaihim aljara al-ijla shine fatataka kore mutane da gudu shine saboda haka lalle ra'aytu na shawarta wannan fala ma jama'a Umar ala dalika da sayyidina Umar yanke shawara atahu sai ya zo mushi ahlu bani huqaiqi ɗaya daga ‘ya'yan hukaik hukaik wannan shugaba ne daga shugabanni na yahudu faƙala ya amira al-mu'minina ya ce ya shugaba mu'mini a ƙurijuna yanzu wai fitar da mu ne za ka yi wa kada a ƙarrana muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko manzalarsa sai ya tabbatar da mu kaga rashin tarbiyyar yahudu wa amala na alal amwal ya ɗauke mu kwadago a bisa dukiyar nan wa sharaɗa zalika lana kuma ya ginde sharɗi a gare mu ma'ana ya tabbatar da mu sharɗin zai tabbatar da mu a inda muke kaga sharɗi kenan faqala umar sai sayyidina umar ya ce azananta anni nasitu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai tammani kake na manta maganar manzala sallallahu alaihi wasallam kaifa bika da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa bika idza ukhrijta min khaybar ya kai hukai kuwayaya halinka zai zamanto idza ukhrita min khaybar lokacin da aka fitar da kai daga khaybar ta'adu bika qalusu kalailatan ba'da layla taguwanninka suna sukwanawa da kai suna gudu da kai layla ba'da layla dare bayan dare an fatattake ka zaka tayi fa qala kanat hadhihi huzaila min abil qasim kaji ba rashin tarbiyyar yahudi kamar ka ce wannan wani wargi ne innahu وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل باورقي بني القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل sau da haka ya ce huzela wani ɗan warki ce wani ɗan abin nan ne ƙala ya ce ka zabta ya adu wallahi ƙarya kake ya maƙin Allah wannan yana nuna in mutum ya ka kausasa mu'amala sai kuma a kausasa mushi famani tada alaikum fatara yace kadar da ya adu wannan fajilahum umar sai da na umar ya fatattake su wa ta'um qimata ma kana lahu min ath-thamari ya ba su qimar wannan ƴaƴan itacen da gare su lokacin malan wa iblan wa urudan ka gani qimata malan min ath-thamari malan wa iblan wa urudan kenan tunda sun riga wai sun dasa sun yi aikin su kale adalci na musulunci shi yasa babu addini mai adalci babu kuma adalai kamar al'umma ta musulmi shi yasa musulmi wanda ba musulmi ba zai zo ya zauna a garinsu a gidansu a angonsu ya yi sha'anin shi ya tara dukiyar shi ba ruwansu sai mu zai zo shi ba musulmi bai zauna ga musulmi talaka ya tara duk abin da zai tara ba ma ko a kaba ne kare shi ba wanda zai ce ko kaza kai kaza ko auho saboda adalcin musulmi mu ba mu zalunci akan abu wanda yake na wannan sau da haka wata amki mata makalar minas samari ya ba su ƙimar wannan abin da gare su malanu ibilan uruzan ya ba su dukiya madadin 'ya'yan itacensu ya ba su haja ya ba su raƙuma da duk ƙuruzaƙin dai da za su iya su tahi da shi min aqtabin ya haɗa musu hajoji min aqtabin kamar sirdina wa hibalin kamar igwai wa gairi zalika duk aka tattara musu dai madadin me 'ya'yan itacen igiyoyin da za su je su gyara haima haima sirdina da wani wani in ma sai da za su yi daidai su je da su da katakon aka ba su kambacin wannan wannan ya nuna kenan gilda sharqi a bangaren abin da ya shahi muzara na aktab jami'i na katab katab shine sirdi ke sirdi sirada ke sirdi shine abin sau da haka ya nuna sharqi da aka yi da su kaga gwargwado ne duk lokacin da muka yi sharɗi ga gonan nan ka dinga noma ta zuwa lokacin da Allah ya sa kenan ranar da duk mutum ya ga dama mai abin shikenan za iya warwarewa in ka riga ma ka shifka an ya biya ka ladan ka shikenan kare a noma wannan kana da kaso ɗaya ina da kaso biyu sai kuma na ga zan amshi abuna sai a lissafa a yi kima sai in baka sai amshi abuna kenan wannan sharɗin da aka yi wajibi ne cika sharɗin za a warware kuma ga hanyar da shi ma za a warware shi yasa sai da na umar sai gani kaga nan sai kuma mai da gwargwadon abin da ya zamanto yayi na rashin tarbiyya ga maki sallallahu alaihi wasallam sai kuma irin yanda yahudu suke da ta'annuti da kuma izaya ga manzala sallam a jiya da yau bayan da za a yi su faɗi wata magana dama mai kyau wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira babu shurut fil jihad wal musalaha ma ahli al harbi wa kitabatu shurut sharuda wajen jihadi wal musalaha da kuma maslaha ma ahlul harbi tare da kawaran da ake yaki wa kitabatu shurut da kuma rubuta sharuda manzo Allah sallallahu yayin sulhu da mushrikan quraishawa an yi da yahudu an yi da duk waɗanda suke na kafirai saboda haka akan yi sharuda a kiyaye kuma al'umma ta musulmi aka yi sharadi to annabi sallallahu alaihi ce mu muna cika musu sharɗin da muka yi muna roƙon Allah kuma ɓangaren wanda yake muna neman taimakon Allah kuma a kansu a kan abin da suka warware mana anil miswar bin makhrama wa marwan qala daga miswar bin makhrama da marwan duk waɗannan sahabbai ne radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-hudaybiya manzala sallallahu alaihi wasallam ya huta zamanin hudaybiya duk da waɗannan sahabbai ne amma suna daga tsananin sahabban da ba su halarci ba wancan amul hudaybiya wanda aka a shekara ta shida kaga ai dole da manya ne za shi to dama ba duk abin da sahabi bane ya ce ya rawaito a ce daga mazalarsa sai je baki da baki sukan ji daga wasu sahabbai kin sai dai dukkan su sun haɗu wajen suhuba qala kharaja rasulullah zaman al-hudaybiya manzalar sallallahu ya fita zamanin hudaybiya ranar litinin shidda ga wata wanda yake na kenan shekara ta shida a wata wanda yake na kenan zirkada hatta idza kanu bi ba'd at-tariq sai da yazo a bangaren hanya qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ce inna khalid ibn al-walid bil ghamim fi khayl li quraish khalid ibn walid yana can gurin da ake ce ma ghamim ghamim guri ne yake kusa da makka tsakanin rabi' da kuma juhufa yace to khalid yana can fi khayl li quraish a wasu mahayan dawakai na quraisha ma'ana yana tare da kimanin mutum ɗari biyu mahayan dawakai wanda a cikinsu hada ikirma ibn abi jihar halin kuma a lokacin tun suna daga 'yan tsinkaye ma'ana rundina waɗanda suke so mun taɓe na gaba ɗali'a su ne mahabuta kenan rundina ayarin da za su shiga gaba don tsinkaye mai ke faruwa fafuzu za ta lemi sau da aka ku kama hanya wadda take dama fawon layi ma sha'ara bihim khalidun khalid bai zamanto ya gano da su ba hatta idahum bi qatratil jaysh sai ga maka su ba tare da ya ankara ba sai ga maka su kawai tare da kura ta wannan rundina din ma'ana duhuwa da abin nan qatara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajr qataratul shine kenan kura ta aljaysh fal alaka yarkudu sai ta yana su kwanawa nadhiran li quraish don ya je karkaɗi ƙureshawa cewa tuntuni ga manzara sassalam nan wasarar nabi sassa annabi sassa ya ci gaba da tayya hatta idan ka na bisaniya har sai da annabi sassa ya zama to bisaniya a gurin da yake saniya guri wanda yake tudu allati ya habitu wadda zai gangara alaihim gurin ƙureshawa sai da ya zo kan tudun da abin da ya rage kawai gangarawa sallallahu alaihi wasallam zai barakat bihi rahilatu kawai take sai tago shi ta gurhana da shi wadda take kasuwa fa qala nas hal hal kamar da sauti za kama dabba hal hal saboda haka mutane suke cewa hal hal ma'ana yunkura ta shi fa ala hat sai ta naci akan gurhanawa ta ta ta kida shi fa qalu khalat al qaswa sai suka ringa cewa kai kasuwa ta yi totsiya kale aka ga halin yan adam gaugawa ta gurhana ta ce hal hal hal kuma za abin aka fa'ala hata tana ce ne akan rashin da faƙaru khalatul qaswa suka ce khalatul qaswa qaswa ta yi totsiya ta yi garrama khalatul qaswa qaswa ta yi totsiya ta yi garrama faƙala nabi ma khalatul qaswa qaswa ba ta zaman to ba ta yi totsiya wa ma za ka laha bi khuluqin wannan ba ma ɗabi'ar ta bace ba gardama da totsiya adalci manzala sassala ba da kariya hatta daga dabba mu kuma yau za ka iya samun ba ma wai dabba ba mutumin da yake bari'i wanda kai baka taba sanin kawai alheri ka sani tare da shi wala Allah malami ne wala Allah wani salihi ne kawai kai a masallaci kuke gamuwa da shi makaranta kuke gamuwa da shi wani haraka alkhairi ta gama ka da shi amma sai a faɗi wani abu kuma sai ka ce ta kaga ko shi yasa kenan to kaga shi yasa ni ne kaga shi ne akwai matsala to na annabi sallallahu alaihi hatta da dabba ma sai ba ta kariya duk mutumin da aka faɗa abu kana gurin wajibi ne ka ba da kariya ga mutuncin dan uwanka mumini wajibi ne annabi sai ya ce ma khalat wa ma zaka la abi khuluqin wannan ba dabi'ar ta bace ba musanta da wannan dabi'a ba walakin habasa habisul fili sai dai ubangijin da ya tsare giwa ta abaraha shine ya tsare ta an tsare waccan giwar daga tadira ai banna a zubar da jini to ita ma shi ne ya tsare ta don saboda kar ya zaman to an shiga walaula rijalun mu'minin wa nisa mu'minatin lam ta'lamu an taqaw fa tusibakum min ma'aratun bi khair kenan tunda akwai su mu'mine da suka boye imanin su maza da mata in aka shiga aka gwabza su sai zaman to illan wannan da aibin ya same su ba tare da kuna da masaniya ba ya ku kashe ɗan uwanku mu'mine to kashe mu'mine ma a halin jahilci rashin sani yana da hadari balantana kuma da gaske sun makala wallazi nafsi biyadihi na rantsi da ubangijin da raina ke hannun shi tabbatar ma Allah sifatul yad la yasaluni khuttatun ba za su tambaye ni ba khutta wata dabi'a khutta wani tsari yu'addimuna fiha hurmatillahi wanda za su girmama hurmi na addinin Allah hurmatillah haramin Allah ma'ana za su kare zubar da jini a gurin da Allah ya haramta illa a taituhum iya face sai na basu kaga karewa hurumi na addinin Allah wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbi wa man yu'azzim shi'airallah fa inna min taqwal qulub iya daga alamar rashin nagarta a samu mutum ya dinga kokarin keta hurumi na addinin hurumi na Allah kamar wanda zai je shi makka ya sata ya je makka ya safo ka gani ilhari fi haramillah ya je makka ya zanga zanga ya je maka yi kaza duk da wanda balle wanda zai je maka yi shirka irin na jahiliya kaga da kawai masu sai a tashi wasu gargawa sai su je can gurin da wasu adadi da wasu abubuwa a dinga a dinga yin abubuwa wanda suke na abin to kaga wannan kuma ya yi muni Allah kare mu inda ake zuwa a nemo gawara ake zuwa a roƙo gawara mutum kuma ya je nunnuko zini to da Allah ina zai je a bari kaga ne guri ne da ake zuwa da neman gawara go man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu wanda yayi hajji bai rafa su ba shi ba ma hazancan wai aikata ba wasa ba a kwarkwasa ma ka gani kwarkwasa ma mutum ya je shi yayi wannan to in ya je shi bai wannan ba raja'a ka yawmin waladatu to sai kuma mutum ya je can ya dawo da niki niki Allah kare mu yace illa ataytum iya thumma zajaraha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata ma ita wannan kasuwa sai sallallahu alaihi wasallam zaman to ya tsawata ma wannan taguwa tashi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna halaccin kenan tsawata ma da kamar misali kamar ta tsawa dan ta zabura ta zaman to ta ankara fa wasabat a lokacin sai ta yunkura ma'ana fa wasa ba sai ta yunkura qala fa adala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam fa adala anhu sai zamanto ya kauce anhu daga hanyar su kenan fa adala anhu sai kauce daga su ma'ana sai ya juya hatta nazara bi aqsal hudaybiya har sai da yaje sabka a mafi nisan guri na hudaybiya ala samadin qalilil ma ala samadin qalilil ma yaje sabka ala samadin a wani bigire qalilil ma wanda yake da karamcin ruwa aka ce as-samad shine al-ma'ul qalil wanda bai da kamar wani kududdufi ko wani dan abin nan wanda bai da bai da rami wanda yake dogon rami kamar kududdufi kamar wannan sau da haka ala samadin kalilin ma a wani kududdufi wanda yake da karancin ruwa ya tarabbadu nasu tarabbudan kasantuwar kududdufin yana da karamcin ruwa sai zama to ya tarabbadu nasu mutane suna dan kambata kamar su dan yafa haka tarabbudan yafa falam yulabbisu nasu hatta nazahu mutane ba su zama to ba sun zauna sun haɗu a nan har suka kurashe shi ma shi kenan duk ga baki da ma'ana ba su bar ba gurin suka tsaya nan kamme wannan ya ka kurashe hatta na zahu har sai da suka kurashe na zuhul ma ana cewa na zahar bi'in kamar kurashewa ruwa na abin wa shuki ila rasulullah sallallahu sai suka kama annabi sallallahu jaja al'atash saboda an an kurashe ma ban ta za a samu min kinanati sai ma ke huto kibiya ya fito da kibiya daga cikin kwalmin shi summa amarahum an yaj'aluhu fi fi daga cikin wannan kwalmi sai hudu su ma'aran marar an yaji alufi sai ya umarce su sallararsa an yaji alufi su sa wannan kibiya ɗin a cikin wannan kududdufin fawon zali ya ce na rantsi da allah ma zale ji shi lahun birrage hatta sadaru anu bai gushe ba wannan yana furzo musu yana furzo musu birrage da ruwa kamar ruwa yana furzawa yana fesawa har ya zamanto hatta har ya zamanto waɗannan runduna duka gabaki ɗaya sun ƙoshi da wannan ruwan wannan kuma mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan tahiyya din kenan a ya ji shirma shine furzawa ya furke ne dinga furzawa yana fesawa hatta kenan ya ji sulam birai hatta sadaru anu har suka tayi daga wajen shi as-sudur shine dawowa daga shan ruwa ka gani hatta ya sidira ri'aru har sai sun dawo kenan asudur shine dawo daga fa bainama an kadalika ana wannan yana irja abu da ibn warqa al-khuzai sai ga abu da ibn warqa nan al-khuzai dan kabila ta banu khuzaa khuzaa sune wanda suka hada gwiwa da kabila ta khuzaa da kabila ta banu bakar wanda da khuzaa da banu bakar duka suna daga al-arab al-ariba suna daga arab al-janub ko kace arab al-yamaniyyin aljanub ko kuma ka ce yamaniyun ko kuma arabul ariba su ne kenan larabawa na asali wanda suke yamaniyun su za a suna daga ciki su suka haɗu da banu bakar suka fatattaki kabila ta jirgin lokacin da jirgin suka zamanto kenan sun yi ta'addanci a harami sannan kuma suna daga wanda kenan abin da ya sa suka hijira daga yaman wannan rushewa na dam sai suka baro can gurin suka zo suka zaune hijab lokacin da kuma jurhum suka ketare suka yi ta'addanci Allah ya sallada khuza'a da wannan khuza'a suka jagoranci Ka'aba tsawon shekara 300 da wani abu suka dinga jagoranta sai dai su suka zo da gumaka kaga Amr ibn Lu'ayy al-Khuzai dan kabila ta Banu Khuza'a shine fara kawo gumki jaziratul Arab to a shekara 300 da wani abin da khuza'a suka jagoranci wannan gurin ba fa alkhairi suka shimfada sharri ne da tsiya har Allah subhanahu wataala kaida shi to kadalika nawli ba'd zalimin ba'dan bima kanu yaksubu to amma khuza'a suna daga wanda suke gane ma juna da quraish fi nafar min qawmi min khuza'a yana cikin jama'ar shi ta khuza'a wa kanu aibata nusi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su khuza'a birgami ne shaka ne na nasiha shawara da kuma kyautatawa ga mazal samin ahli tihama a larabawan da suke tihama wannan yanki wanda yake na makka madina fa'i wannan laraba da suke yanki na tihama to kabila ta khuza'a su tun dadewa suna da wani gane ma juna da su da qurayshawa shi yasa aka siffanta su da aiba aiba shine kamar jika ko wani abu na sa wannan to na nasiha ga nabi sallallahu ma'ana ba su boye mai komi suna ga mai faƙala sai wannan budayl ya ce inni taraktu ka abu bin lu'ayi na bar ka abu bin lu'ayi wa amir bin lu'ayi nazalu ada da miyahin hudaybiya sun sauka a gurin guri mafi yawa na ruwa na hudaybiya wa ma'an hudaybiya wani ƙauye ne wanda a gurin da kwai rijiya ƙauyen ya karɓi sunan ita rijiya ɗin wa ma'ahum al'awdul matafi tare da su akwai taguwanni da biya wa hum muqatiluka wasadduka anil bait lalle wasu kimsa za su yake ka za kuma su kange ka daga dakin Allah anan gurin kaga yana nuna mana babu laihi samun haɗin gwiwa da gane ma juna da wani bangare daga bangare na waɗanda suke ba musulmi ba wani bangare kaga waɗannan ku za a ba musulmi ba ne to amma a wannan yankin suna daga wanda suke labarta ma maza da sassan duk abin da ne yake faruwa faƙalar sula sassan sai anam sassan ce in na lamna ji iri ƙitali ahadin mu ba mu zo ba don yaƙar wani ɗaya in na lamna ji iri ƙitali ahadin walakin na ji ina mu'tamirina abin da ya kama mu zo mu yi umara mu ziyarci ɗakin Allah wayannan ƙureshin ƙarni hatsumul harbu su kuma ƙureshawa yaƙi ya rarrauta su yaƙi ya raurauta su wa darrat bihim yaƙi ya cutar da ya cutar da su fa in ja'u fa in sha'u in quraish suna so ma dattuhum mudda zan ja musu wani wa'adi wa yukhallu baini wa bainan nas su bar ni kawai mu buga da ni da ragowan kahuran da suka iya bauta ma Allah kaga wata hikima na wargo akwai jewa tsoro a cikin zukatansu na biyu kuma da kwai neman da maslaha da sauƙaƙawa ba wai don jin tsoro ba sau da haka nafsar sace wa inda ƙwarishin ƙarni hato mal harbu ya iya rarrauta ƙwarishi a tarrat bihim ya iya cutar da su amma fa in sha'u in sun ga dama suna so na ba su zaɓi ma da mudda zan ja musu in ba su wani wa'adi wa yukhallu bayni wa bainan nas su bar ni amma su shawa mun lahiya mi ba ta kashiri da sauran kafirai bayan azhar kaga in nay galaba fa in sha'u an yadkhulu fi ma da khalfihi nas in sun ga dama su shiga cikin sulhun da mutane suka shiga fa'alu su aikata kale kare kaga adalci wa illa in kuma ba haka ba faqad jammu sun huta kaga ba yake su ba jammu sun huta ma kansu wa yanhum abau in suka iya fa wallazi nafsi biyadi na rantsi da ubangijin da har yana ki hannun shi law qatilannahum ala amri hada tabbas tabbas sai na yaƙe su akan wannan al'amari nawa hatta tan fare da salifati har ya zamanto jikina ta kaɗe ta wuyana ta kaɗe ta a cikin kabari ma'ana har mutuwa ta sannan wala yunfi zannan mahu amara tabbas wallahi Allah zai zartar da lamarin shi na taimakon addinin shi faƙala budel ya budel ya ce sau ballighuhum ma taqulu lalle sanne zan isar musu da abin da kake faɗi قال يتي فانطلق حتى أتى قريش بديل بن ورقاء الخزاية حتى يجي قرن قريش قال يتي إني قد جئناكم من هذا الرجل نازو مقرق وانا متن وسمعناه يقول ناجينا فإن قولا وتمغنا فإن شئتم إن كنتم أن نعرضه عليكم فعلنا in bujiro ku da magana in aikata kaga hikima ta bude fa qala subha'u wawaye ne suka ce la hajata lana ba mu da bukata an tukhbirina anhu bi shay ba mu da bukata ka ga mana komai akan shi kaga wawaye wannan yana nuna ba duk abu bane in magulmaci ya kawo maka zaka ci a to in abin gada zare ka kulla ma yana sai ya gaya ma fa karka yarda wannan walimar da zaka ci an shirya za a sa guba kai kuma ana yana ka ci kai ni ba a kamo gulma kawai tai ka bani sai da kaje kana kwanciyar kita ce ina son gaya maka kore ne ya maka to ba ku makona abu ne ake cewa ba bukata ko dole abin da an ce wani abin in kar daga maki yana da kyau in makin ka ne ka tabbata ya aka ce maka za to akwai abin da yana da kyau a karba a saurara a jimi aka ce in in ya so in wanda za ka yi gyara ne ka yi gyara a kai laji tsala an tukhbira na hannu bishe wa qala dawr ra'ayi minhu ma abuta hankali daga cikin suka ce hatima sami'tahu yaqulu zo mana da abin da ka je na aure kala yace salatu ya kula kaza wa kaza fa haddathahum bima qala nabi sallallahu alaihi ya gaya musu abin da ma'ake faɗi kaga wannan ba gulma bace saboda annabi sai ya ce ka je ka isa musu shi matsayin shi dan sako ne me laifin kan sako walaula anna ar-rusul la taqtul laqataltu kaga nan sassan lokacin da aka turo wancan wakili na musulma ya ce ba dan ba a kashe ɗan aike ba da na kashe tun da kuma kun yarda da manzancin shi to kaga shi gude na nafsa sai tura shi je ka hodi ba laihi ba ne da an samu wani yana wasita tsakanin yan ta'adda da abin nan ai ya ma taimake ku da ke shi hukar shi hadari ai taimakon ku ma yi misali aka ce to za a kai kudin fansawa zai kai kowa na tuna tun da kan ka kai kudin na hukai ma ana faɗi ya kashe ka tunda haraka ce ba ta mutunci ba ana iya samun wani ɗan daɗin mai ɗan bindiga daɗi ka san da kwai irin wannan an ce duk inda ka ga ɗan ta'adda yaro da makami to kai ta kanka Eh duk inda ka ga yaro da makami karka mashi gardama an yi ce kwanta kwanta in yi ce ka za'i saboda akwai matsala da ka ga yaro da makami shi dama ɗan san daɗin ya gwada ne ga yaya da ka yi garrama tarwatsa ka zai ko banza shi kenan ka kashe kanka zai da haka duk inda ka ga dan abin nan ya ce mato salamun salamun duk abin da ya ce ma i a rabu lahiya to ka ga nan gurin budai da ya isar da wannan ya kamata mu samu gaba ko har ma lokaci ha to za samu guri ya saboda wannan yana da tsawo ina jin ko za mu maimaita lokacin da muka yi a baya ba mun kare shi ba فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجي أمس أبين دما كيتش فقام أروى بن مسعود ina jin nan ne kamata mu tsaro insha Allah wannan shine kenan hadithin zai bayani akan sharuɗa na sulhul hudaybiya wanda ya faru a shekara ta shidda da hijiran manzala sallam wanda nan sassa ya sulhu da shida mushrikan qurayshawa kafin shi nan sassa ya yi sulhu da yahudu banu qainuqa yahudu banu nadir yahudu banu qureza wannan ya nuna asali na sulhu ana yi da mushrikai ana yi da yahudu ana yi da mi musulmi tsakanin juna da juna kuma ana bukatar duk da wanda aka yi musulmi ya zama to ya cika sharda bai daga ɗabi'a sifa ta musulmi yaudara rashin cika alkawali da yarjejeniya da aka yi abinda muka wadi daidai Allah tsara mu da Allah ya yi mana inda muka kuskure ya ma rayuwar mu albarka ya ba mu ikon yin komi saboda shi ya mana albarka neman ilmomi albarkace mu cikin duk abin da Allah ya samu da shi a rabbal alamin wanda ba su lahiya Allah ba su lahiya wanda suka rigaye mu a cikin mu malaman mu iyayen mu yan uwan mu musulmi musamman da muke tare da su a majalisar nan Allah ya ji kansu da rahama ya rahamshe su ya suka makoncin su sa jannatul firdaus ita ce makoman mu da makoman su ya rabbal alamin Allah saukar mana aminci zaman lafiya ya rabbal alamin Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam mubarak ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه